الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى يوم الدين حق قدره ومداره العظيم الحمد لله رنن an kai babin wani babi aka kai zarafi ne an gama zarafin ko aka ce za a bi wasu tamarinat a kai wanda a baya an yi maf'ulu li ajalihi ko ko maf'ulu lahu to ga wani nan tambayoyi wanda yake sun kunshi tambayoyin akan maf'ulu li ajalihi tare ma da wasu tarbiqatun akai shi yasa nake ganin ko fara dubawa sannan yanda shi mai wannan taurihin ya bi ya ƙara bayani akan shi a maf'ulu fihi ko mu ƙara bi don a ƙara fahimtar maf'ulu fihim sannan sai a dawo ga tambayoyin da aka yi a kansa ko a takardun ne ba a bugo da yawa ba saboda yadda ƙasar take ciki sai dai amma nan gaba insha Allah ta'ala za a bugo da yawa amma in ya so za a ci gaba da bugowa daga shi wannan wanda Allah ya same shi shikenan taurihun nahawi mujalladi biyu ne ko ko juz'ai hudu kowane mujalladi juz'i biyu yanzu wannan da na ɗaya da na biyu to akwai mujalladi na biyu mai na uku da na hudu wanda ya yi bayani ne akan shi sharhin ibnu aqil na alfiya kuma ya zama ko ina ƙarshen kowane fasali yakan ƙoƙari ya ga ya kawo wasu tamarinat ko tadbiqatu wanda amsa su yana ƙara tabbatar da cewa an fahimci abin da aka karanta a baya alhaji kai ka ɗauka kai ka ɗauka ka biyu mai ɗauka ba to to alhamdulillah a shi an tuna ai karatun da aka yi na shi wannan ko na maf'ulun li ajalihi ko an tuna ko ba a tuna ba karatun da aka yi na maf'ulun li ajalihi an tuna ko an manta don an ce an tuna kaga sai a ci gaba da tambayoyin amma an ce an manta ai wala Allah sai a koma dan sake bi kaɗan ko an tuna ya ba amsa karatun da aka yi akan mafruli da ajali kamar sati uku da suka huce ko wa sati biyu da suka huce da akan maf'ulu fihi akai ko amma sati uku da suka huce akan maf'ulu da ajalihi ne ko haka nan haka ne an tuna ga to as'ilatu sai a duba wannan shafi na 263 kenan as'ilatu wa tamrinat tambayoyi da sabarwa awwalan عرف المفعول لأجله ثم بين الشروط اللازمة لجواز نسبه ومتى يجب جره بحرف تعليل مع التمثيل ككاو تعريف مفعول لأجله me ake kira maf'ulu li ajalihim me ake kira maf'ulu li ajalihim al masdar zahiru in ja illa ne hadasin yin sabu maf'ulan la yanda wa ya faɗi wannan baitin ibn wardi kaga ai an koma baya ne ko ba wai an koma ma ikan ita alfiyar ba yawa almasdaru zahiru in ja illa li hadasin yin sabu maf'ulan la masdari wanda yake zahiri in ya zo don nuna dalilin afkuwar abu to ane masa nasaba akan cewa shi dinnan maf'ulun lahu ne ko maf'ulun li ajalihi an faɗa dai cewa maf'ulun lahu da maf'ulun li ajalihi suna biyu ne ga abu ɗaya sharuɗan guda nawa ne hudu da wanne da wanne da wanne eh aha mutai dai wakatin wa fa'ile to ai akwai wani shine ya zamo ai wannan ai shine aka faɗa mu tahilai fi'ilin wa fa'il sharaɗi bi kenan to sharaɗi na uku fa ya zamo masdari ne sarihi ba mu'awwali ba haka ne sharaɗi na hudu fa ya zamo ya zo ne don ya bayyana dalilin afkuwar aiki wannan su ne sharuɗan guda hudu ko wanda in sun zo shi ne yake ya halatta a yi masa nasuba ko to wa mata yajibu jarruhu bi harfi ta'lilin min shuruɗin nasbi ko sannan sai zama ya ji bujan ruhu bi harfi ta'alilin fa in shar'in fuqit ruhu bil harfi kamar na baitutukan da ake kawowa guda biyu ko faji'tu wa qannar rat li nawmin siyabaha da kuma wa inni la ta'aruni li zikraki hazzatu to amma nan ma at-tanzili da aka kawo ba cewa akai a gane a irin wannan tabayan an ce ma shahidi ko ma zikirin shawahidi sai ka kawo shahidin da aka ambata amma an ce ma'a tamsili to kai ake so kai kokari ka kawo misalin daga wajenka kai insha'in da yake ya kunshi shi yasa nan wa zai yi mana insha'in da yake ya kunshi misalan guda biyu inda ko kuma misalan uku eh a wai yanzu za a faɗa wannan na yan sakandare kana doktor guda na na hau a ce wai assignment assignment na za ka kai assignment ɗin haba a baka abinci loma ɗaya ka ce ba za su jito lil ilimi wannan ai kaga wanda yake ya cika sharuɗan ko aka yi masa nasuba to wanda dama ya cika sharuɗa ya masa nasuba ai wannan mai sauƙin kawowa ne a'a wai a kawo daga misalinka wanda bai cika sharaɗin ba shi yasa dole aka sa harafin jarra wannan ai ya cika sharaɗin ka iya cewa kumtu ikiraman laka tunda kai ne ka tashi kuma kai ne mai girmamawa kuma sanda ka tashi sannan ne kake girmamawa ya cika sharuɗa amma anan ana so a kawo wanda bai cika sharuɗan ba wanda ya zama dole a sa lamu ta'alili ahan ya yi amma wannan kaga da gani kamar an sato ne daga baitin imrul kais faje to kannan ran linomin siyabaha ko a ciki akwai me ake cewa eh in akwai intihali ko intihali ake cewa ya kuke cewa da turanci hmm? ya ake kira da turanci ha akwai yadda ake kira eh eh to akwai yadda ake faɗa dai ko eh eh fira ce ana faɗar haka ko cewa satar fasaha ko naka to yanzu kace misalin in kace ji ito amma wannan misalin fa nawa ne ban ba kowa ba sai dai abin dubawa shine yayi daidai جئت اليوم لمشاهدة الحفلة غدا wannan yayi cewa na zo a yau don in ga taron da za a yi a gobe kaga zuwa na a yau ne ganin taron ko a gobe ne zamanin ya bambanta kenan ko kaga nan dole ba dama a ce ji'itul yawma mushahadatal haflati gada amma ka iya cewa ji'itul yawma mushahadatal hafla na zo a yau don in ga taron da za a yi taron kenan a yau za a yi amma ya zama taron gobe kaga an samu bambanci a wakaci saboda zuwan a yau ne amma ganin taron a gobe wannan misalin ya yi to kowa ma sai ya kawo nasa ni dai na fita da fitata ko waye zai kawo misali a nan wannan misali na inda yake zamanin ya bambanta to misalin inda fa'ilin kuma ya bambanta fa li azura a higara eh nan ma saboda cewa ba masdari bane sarihi kuma a nan ai kawai ma ko da li a zura a hilyoma ne za a sa lami saboda ba masari ba ne sahirihi an azura li an azura a hinin a'a wai yanzu ai abinda ake so a yi yawa lafiyar imtihan al-yawm ko yayi amma dai ai duk ana maimaita abu ɗaya ne wai yanzu a kawo wanda yake saboda bambancin fa'ilin dole a sa harafin jarra kamar misali da haltul baita linuzulil madar na shiga ɗaki saboda ruwa na saukowa kaga nan fa'ilin ya bambanta ko ni ni ne mai shiga ɗaki ruwa kuwa shi ne mai saukowa kaga fa'ilin ya bambanta ko baka dama a ce da halkul baita nuzulal madari saboda fa'ilin ya bambanta to na kawo nawa a nan ma na fita da fitata ko kaga irin wannan wanda ake sa ran saurin kawowa ai ba irin masu bin ibn hisham saboda ibn hisham Allah saka masa da alheri yana kokarin tarairaya dalibi ya gane sai ya kawo misalai wai saboda kai ma an ka tashi kaga irin yanda ya biya kawo ka kawo waye yake bin ba mai akwai mai mugunin labib ana ba mai bin mugunin labib ko aurahul masalif fa sharin ibn hisham din na ita alfiyan nan akwai mai bi ai babu amma dai akwai masu bin sharhin shi zuru ko kadarun na da kaga sai a miƙa musu wannan da waye da waye su a suke bin shi zuru zahabi ibn shami akwai tarere ɗalibi cewa ya dai za a iya gane ba wanda zai kawo? eh wannan ne to anan kaga fa'ilin ɗaya ne kuma ta yi sanda ka karanta ilimin amma anan daman dole a sa harafi jarra saboda masdarin mu'awwali ne ba sarihi ba cewa ko aka yi almasdaru zahiru in ja illa to wannan za in kace ni ai baka karasa ba kai ne ka zo kuma kai ne za ka gani Ehe, litu shahida ne, kamar ka ce jetu litu shahida ne, to anan kaga fa'ilin ya bambanta, kuma bayan mara bambancin fa'ilin ai masdarin ba sarihi ba ne. Jetu li mushahadatika li, kenan za ka kawo, shi ne ya zama kadan kawai bambancin fa'ilin ne, tunda mushahadatu bazari ne sarihi. amma fa'ilin ne ya bambanta kai ne mai zuwa shi kuma shi ne zai ganka ko? dai shi ne zai ganka li eh ko lijariya ne habi ilar madinati kaga kai ne mai shiga amma mota ce mai gudun da kai a nan ma ya bambanta fa'ilin ya bambanta to a bashi dai kowa ma ya je gida ya rubuto واذكر أحوال المفعول لأجله وحكم كل حالة مع التمثيل كم هي أحوال المفعول لأجله للمفعول لأجله ثلاث حالات أولا أن يكون مجردا من ال ومن الإرافة وفي هذه الحالة يقل استصحابه لحرف الإلة الحالة الثانية أن يكون معرفا بأل أن يكون مصاحبا لأل وفي هذه الحالة يكسر مصاحبته هو تكسر مصاحبته لحرف الإلة ويقل أن يكون بدونها كما في البيت الذي أنشده ابن مالك لا أقعد الجبن عن الهيجاء الهالة الثالثة أن يكون مرافا وفي هذه الحالة يستوي إدهال حرف الجر عليه وتجرده وتجرده عن حرف الجر وقد جاء في القرآن مجردا عن حرف الجر في قوله تعالى والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرات الله ابتغاء مفعول لأجله مراد وقد جاء مجردا إن حرف الجر يقول العلماء إن في مثل هذه الحالة يستوي جره بحرف الإلا ونسبه على المفعولية لأجله to wannan kenan sai tadbiqat awwalan bayyin fi ma yati al-maf'ula li ajlihi wa naw'ahu wa hukmuhu min haythu an-nasbi aw al-jarri aw jawaz al-amrayn lazamtu al-bayta istijmama na lizinci gida dan in dan huta in samu farfado daga kamar rashin lafiya istijmam kenan أنا ما حكمه ما نوع ما نوع المفعول لأجله هنا هو مجرد من أل ومن الإرافة وحكمه أنه في مثل هذه الحالة يكسر نسبه يكسر نسبه على أنه مفعول لأجله ويقل جره أو يقل إدخال حرف الجر عليه وأسعى بين المتهاسمين هنا يجب ألا يكون منصوبا لأنه ليس بمصدر ظاهر ولأسعى بين المتهاسمين yanzu a nan dangane da na hau as'a innan me matsayinsa ba wannan nake tambaya ba ba sarfu ba wai na hau tsantsa eh filin ahan ba ta nan ɓangaren ba in ka faɗa min cewa fi'ili ne ka faɗa min wani iri ne kuma mu'urabi ne ko mabni shi ne ka kama na hausak sannan ne za ka yi maganar kuma fa'ilin tulin murari'un sai li'irabin marfu'un biran mace mukaddara limaza eh wannan akan cewa marfu'i ne wai abin da nake tambaya nan dalili da zai sa a ce marfu'i ne sannan magana cewa kuma raf'ar da ga irin yadda za a yi ta a'a ba wai dalilin da yasa ya zamo marfu'i la da da shi ne dalilin da yake sa a rafi a cikin ilimin rari amma a nan ai ba haka ba ne kaga an adabta shi ne akan masdar akan suna tsantsa shi yasa ne ai yayi daidai da baitin nan da ake yawan faɗa lalufsu aba'atin wa taqarra aini ai adabta ne akan suna tsantsa tunda istijmam masdari ne ya zama suna tsantsa masdari ba mushtaqi bane kaga nan wa'asa ashe mansubi ne da an wadda take murmara haka ne to walli an as'a bainal mutahasimin at-tawfiqa wannan fa menene at-tawfiqa din Hmm? ba hali ba ne mafuli ajali ne shi ma wanda yake shi wannan littaufiki don gam da katar waye sanda na yi sannan ne nake neman gam da katar ɗin waye mai gam da katar ɗin ni ne zan gamu da gam da katar ɗin wata hafaza fi kalani shi ma wannan masdari ne amma mu'awwali an gane hashiyatar zalali to wannan ko maf'ulin li ajalihi ne wanda yake murafi shi yasa shi da ai masa nasba da ai masa jarra duk ɗaya ne haka ne shi wancan tawfiqa ai masa jarra yafi ko da yake ya kawo shi mansubi to wannan kenan tatan mu dawlatu bis sina'a ragabatan fi sadditi fi saddihiti ya jatiya gwamnati hukuma tana mai da hankalinta akan masana'antu don kwaɗayin ta ga ta duk abin da take bukata a ƙasarta ya zamo a ƙasar ne ake ƙerawa ko ake yi ragabatar ɗin mafulin li'ajalihi ne wanda yake mujarradi min alwa min al'irafati wanda a yi masa nasba shi ya fi ko fi saddi ya jatiha saddi mazdari ne wanda shi ma ya zo don illa kwaɗayin da take domin ta ga ta toshe bukatun to amma me yasa ana aka yi masa jarra a yi lafa kaɗai ba ta sawa ya zama yin jarrar wajiba ce tana ce da yin jarrar da rashin jarrar duk ɗaya ne a sannan amma nan wajibi ne a yi jarrar me eh saboda lokacin ya bambanta? A'a, fa'ili ma ya bambanta. Ai, ita hukumar da take kwaɗayin ba ita ce za ta toshe bukatun nata ba, sana'o'in. Ta yi gwamnatin Najeriya tana son ta toshe amma ta yi kai ne ma za ka kafa kamfanin da zai, kaga ba ita bace kenan. Yauwa ba gwamnatin bace lalle mai kafa kamfanin nika. A jama'a da yawa za su yi sun kafa kamfanin nika, shi yasa kaga fa'ilin ya bambanta. وتعني بذلك الحرص على زيادة دهولها حرص إن منين مفعول به ne ko maf'uli wanne مفعول به ne tunda ta'ani ta'ani bi zalika al-hirsa maf'ul li ajlihi ne dole wanda zai iya zama am maf'ulin bihi ne dole wanda zai iya zamowa maf'ulin li ajalihi shine ziyadatu kwadayin da take dan me dan ta ga income dinta kudin shigarta sun karu to anan ita ce take kara kudin shigar ba ita bace halin arziki na ƙasa shi ke ƙara kuɗin shiga na gwamnati yau in gwamnati ta ce dole kuɗin shigarta sai sun kai kaza in halin arziki na kasa bai ba da wannan damar ba bayan da za ta ashe ita sai dai ta yi bajet ɗin cewa tana sa ran wannan shekarar za ta sami kuɗaɗen shiga kaza amma ta yi a samu akasi kamar yadda sau da yawa akan samu a najeriya ko su sa ran cewa muna sauran duk gwamnati man fetur za a sai da ita a dala tamanin a waye gari gangata ta dawo dala arba'in ya za a yi kenan kaga duk kwaɗayinta bai samu a saboda ba ita ce take ba kaga fa'ilin ya bambanta kenan an fahimta eh kwarai amma galibi shi harisa ya fita a da da ala kaga qur'ani guri nawa yanzu wala tajidannahum a harasan nasi aka ce me ala hayatin yasa galibi yakan yi ta'adda ne da ala amma an kasa lamin tunda lamin yakan zo da ma'ana ala shi ma wa ina sa'atu falaha suratul isra'i ko to bayan wala da na harasan nasi ala hayat akwai inda harisa ya zo harisun kaga shi ma dai alaikum aka sa ba alaikum ba sai ina wasu kenan al'aƙilu man ya jiddo lilusuli ila gayate lilusuli usul ɗin masdari ne wanda kuma ya zo don nuna dalili yin aiki amma me yasa aka yi masa me hukuncin yi masa jarra a nan wajibi ne ko ja'izi in an ce wajibi ne me yasa ya zama wajibi a nan abin da ya sa yake wajibi a sa harafin jarra saboda bambancin wakaci sanda aka yi ƙoƙarin ba sannan ba ne ake cimma manufa sai an yi ƙoƙarin an yi ƙoƙarin an yi ƙoƙarin kana so ka zamo headmaster ta yi sai ka ta karatu sai ta karatu sai bayan ka gama karatun ma a ce a yi ma jarrabawa a ce ka tafi a ce ka dawo ma ka fara samun experience don ba samun shiga yan rake ake dauka a bashi hidimasta ba ko sai wanda yake ya dan kware ya sai ya rike ya rike wani ma sai ya rike mataimakin hedimasta ko ka gani ashe ba san da aka yi ƙoƙarin ba ne ake cimma manufa sai bayan an yi ƙoƙarin ƙoƙarin ya tabbata sannan ne ake cimma manufa shi yasa nan dole a sa lami a ce lil usuli wala ya ƙa'udu an zalim haya'an min ahadi haya'an mafulin li ajalihi ne ya cika duk sharuɗa shine mai zaman shine mai jin kunya aka ce baya zaman don yana jin kunyar wani in ta kama sai ka yi dako za ka cimma buri a rayuwa kai dakon kakka ce a yi a inda ake dakon akwai wadda kake neman aurenta kakka kana da koko ka zauna ba ka cimma buri ba sai ta yi auren nata ma ya gagare ka ko aw haufal ihfaqi shi ma wannan masdarin shi wace haya'an ay nasbar ya fi kyau ya fi yawa aw haufal ihfaq wannan ko shi ma dai masdarin ne ya cika da sharuɗin da ake bukata illa iyaka a irin wannan da yi masa nasba da sa masa harful illa duk ɗaya ne tunda murafi ne fal hayatu amalun wa jihad wa man qasara fi amalihi kasala kasala menene mafulin ajalihi ne wanda ya takaita a wajen aiki dan kasala shine mai kasalar ko shine mai takatawar aikin shine mai kasalar fa'ilin ya ɗayanta kuma sanda ya takaita a aikin sannan ne kasalar wakacin ma ya ɗayanta ba ka fi gadihi na dama zai kuka a gobe dan nadama shi ma dai nan ya cika sharuɗa kuma duk wannan ai masa nasu ba masa maf'ulin li ajlihi ya fi tunda ba al ba irafa an gama wannan sai na ƙarshe da biyu kenan a nan a aribil baital atiya wa hatar ƙani na ka wasɗafihi ba ta kuri ba ne wasɗafihi kuma wannan alhamza ta alifin na asɗafi bai da wani alhamza wasɗafihi tafahuran innal fari innal qarina ilal muqarin yunsabu wa hatar ƙari na ka wasɗafihi tafahuran innal qarina ila al muqarin yunsabu ya za a yi irabun nasa aishu alwa lil ibtida'i ko bi hasab ma qablaha ihtar fi'lu amrin mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu labir mustatirun wujuba qarina maf'ulun bihi mansubun bil fatati zahira wa huwa murafun wal kafu labirun mabniyun ala al fati fi mahalli jarrin murafun ilayhi wa حرف عدف مبني على الفتح استفي فعل امر مبني على ko ina jin ma shi can ɗin ƙari nake ya fi kyau watar ƙari nake ƙari nake wasdafi hi wasdafi fi'ilu amrin is mabniyun ala hasfin nuni wal ya'u ramirun mabniyun على السكون في محل رفع فاعله هي لمير مبني على الكسر في محل نصب مفعول به تفاهرا مصدر منصوب على المفعولية لأجله إن القرينة إن حرف توكيد ونسب القرينة اسم إن منصوب بالفتاة ظاهرة إلا حرف جر مبني على السكون المقارن اسم مجرور بإلى وعلامة نسبه جرة كسرة ظاهرة ينسب فعل مرار مرفوع بالرمة الظاهرة لتجرده من ناسب وجازم ونائب وهو مبني للمفعول ونائب فاعله ضمير مستتر جوازا وجملة ينسب من الفعل ونائب الفاعل خبر إن وقوله إلى المقارن متعلق بينصب والجار والمجرور متعلق بينصب هكذا تو الحمد لله sai za a je nan ko an da akwai wanda za a kawo rana ita ko wani aiki ne aka bayar za a kawo rana ita na'am wanne ake ne za a kawo rana ita to ko wannan za a raba ga na ɗayan shi kuma yadda ya kawo amma shi na maf'ulu fi ne ina jin rana ita yau kamar an ba da na maf'ulu eh an ba da na maf'ulun lahu ko ba ta da yawa a to sai duk wanda ya karbi dai sai biyar ya raba wa ƴan uwa ko ai za ta isan aka yi haka wannan na maf'ulu fihi ne sai a fitar a kawo rana rana ita yau ko ga ta mai sunana ko bai iya baka ajiye masa an kuye masa bashi ba ta haka ba ko kai za a ba na? a to ka ajiye masa ga ta ka kai maka kace amma ruwa alhamdulillah a saboda akwai tafiya da in Allah da za mu gobe gobe da Allah tafiya za ta kai jibi ko ma gata ba mu sani ba za mu yi kokari ya zamo jibin an yanke tafiya amma dai karatutukan da ake da na safe da na kamar yamma bayan azahar rana asabar da kuma wanda ake da daddare ran asabar da lahadi ma ina ganin da ko mu ajiye sai sati mai zuwa in Allah ya yarda in ya so karatutukan a ci gaba da suran litinin daga ran litinin Allah ya kai mu Allah taimaka. Ya? A to ba a nan kuma za a yi, da safa za a tafi gobe, yau kaga ai na Buhari babu kenan sai dai a yi musu a can. Tuba da za ka ja sai ka ja daga nan a yi musu a can.